من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنه من اتقى الله وقاه عباد الله إن من سنن الله سبحانه وتعالى شرع ما كان أكرم الشيء إلى المؤمنين فهذه الحياة لا بد فيها من الابتلاء فقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يبتلينا بمصائب مختلفة من سنة الحياة الابتلاء الذي يأتي فجأة ليختبر ليختبر الصبر ويزيد اليقين وهنا يبرز حسن الظن بالله سبحانه وتعالى قوة تحول المحنة إلى منحة والحزن إلى الحكمة المؤمن الواثق بربه يدرك أن الابتلاء عابر وأن الصبر يعقبه نعمة ترفع قدره ترفع قدره أو درس يقربه إلى الله سبحانه وتعالى عباد الله فالتوكل على الله غذاء حسن الظن بالله ومصدر عظيم ومصدر عظيم للقوة للقوة المعنوية التي تحمي الإنسان من اليأس والإحباط من مواجهة الهموم ومن توكل على الله بصدق تشرب قلب بصدق تشرب قلبه الثقة بأن الله لن يخذله بل يرى في الفتن طريقا للنجاح وفي العقوبات سلما للارتقاء وفي المحن صقلا للذات يروي لنا القرآن الكريم مشاهد تكسر حسن الظن بالله بل أبلغ صوره فما هي مريم الصديقة في أشد لحظات الضيق حين ألجأها المخاض إلى جذع النخلة تقول من شدة الكرب يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكان حسن ظنها بربها راسخا في فؤادها فاستعاذت بالرحمن من القادم عليها قائلة إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فتتنزل عليها رحمة الله في قوله رحمة الله في قوله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليه بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عنا ويتجلى معنى حسن الظن بالله في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفترة حين كنا في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد آثره الخطر حتى قال أبو بكر رضي الله عنه بوجه لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بطمأنينة اليقين ما ظنك يا أبا باثنين الله ذلكما ليؤكد أن القلوب العامرة بحسن الظن بالله لا تهتز بحسن الظن بالله لا تهتز ففي غزة آه نعم لا تهتز أمام الخوف وازداد هذه السكينة رسوخا حين قال لا تحزن إن الله معنا عباد الله حسن الظن بالله ليس قاصرا على الأفراد بل هو زاد الأمة بأسرها ومصدر قوتها في مواجهة أصعب التحديات ففي غزة بدر حين كان المسلمون قليل العدة والعتاد وقفوا أمام جيش المشركين الذين فاقهم أضعافا مضاعفة ومع ذلك نصرهم الله لأنهم وثقوا به وأيقنوا أن القوة والتمكين بيده وحده سبحانه وتعالى عباد الله الإيمان العميق وحسن الظن بالله هما السر الكامن وراء صمود الأمة وثباتها أمام أقصى الأزمات وأشد المحن فعلى مر التاريخ واجهت الأمة الإسلامية تحديات جساما هزت أركانها لكنها خرجت منها أكثر قوة وتماسكا كان يقينها بربها كالنجم الهادي يضيء دربها يضيء درب دربها ويمنعها الطمانينة ويعجل بنصرها هو النور الذي بيد الظلمات اليأس ويفتح لها آفاق العمل بمستقبل أكثر أكثر إشراقا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dukkanin dokokinsa mu zama daga cikin waɗanda suke jin tsoronsa a koda yaushe domin duk wanda ya ji tsoron Allah zai tsare shi daga abin da yake tsoro ya kuma ba shi dukkanin abin da yake nema ya ku bayin Allah khutbun yau tana magana ne akan kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ku bayin Allah, mu sani cewa kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce fitilar da ke haska wa mutum kyakkyawar hanya wacce zai bi a rayuwarsa, kuma ita ce take sanya rayuwa a cikin aminci da kuma natsuwa. Saboda mutum yana da yaƙinin cewa lallai tabbas a gaba. ko da yanzu yana cikin kunci yana sa rai Allah madaukakin sarki zai ɗauke masa wannan jarrabawa da yake fama da ita rayuwa tana cike da jarrabawa saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya yi alkawarin cewa zai jarabce mu da nau'o'in musibu iri daban-daban wanda wannan ana yin sa ne ita jarrabawan ana yin ta ne don a gwada haƙurin mai haƙuri da kuma yaƙinin mai yaƙini a nan ne bayyana ainihin wato kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana a wannan yanayin ne jarrabawa za ta canza ta koma matsayin wata ni'ima ta musamman bakin ciki zai juye ya koma hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah mu sani bawan Allah mumini wanda ya imani da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala yana san yana samu daga cikin jarrabawan da Allah yake masa a nan yake samun hanyar da ke ɓullewa zuwa ga hanya madaidaiciya sannan haƙurin da mutum zai yi a cikin wata jarrabawa tana ɗaukaka darajarsa sannan tana zama masa darasi a gaba a rayuwarsa wacce za ta kusanta shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dogaro ga Allah da kyautata zato ga Allah waɗannan su ne abincin ruhi guda biyu kuma shi ne tushe mai girma wanda bawa yake samun su da ƙarfi na ainihin wato zuciya da kuma rayuwa gaba ɗaya tana tsare ɗan adam daga faɗawa zuwa ga ainihin wato ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah sannan tana hana bawa aukawa cikin baƙin ciki da damuwa wanda wannan yana kashe zuciyar mutum yana kuma hana shi aiwatar da komai tsawon rayuwarsa kowanne ya duba ya gani cewa kowace irin fitina da Allah ta'ala ya kaddara wata hanya ce ta samun cin jarrabawa kada mu dinga ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala idan muka dubi yanayi da muke ci a wannan ƙasa tamu babu shakka muna cikin wannan yanayi mafi yawan muna tunanin cewa anya za a yi ranar da za a samu gyara kuwa a ce gwamnati ta gyara tun daga kan shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisu zuwa ainihin wato ɓangaren dokoki zuwa ɓangaren gudanarwa zuwa ga ainihin wato abin da ya shafi har ƙaramin hukuma har zuwa kan talakawa baki ɗaya babu shakka tunanin cewa abin zai gyaru abu ne wanda yake mai kyau kuma kyauta zato ne ga Allah subhanahu wata'ala babu shakka babu wata jarrabawa da za a ce ta ci gaba da tafiya a rayuwar bawa babu ta da yankewa a kowane irin abu yana da iyakansa wanda Allah ta'ala ya aje masa muna fata Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ku bayin Allah mu sani cewa yayi tana cikin yanayi na damuwa da baƙin ciki a tana cewa ina ma da za a ce zan mutu in zama wacce ake mantawa da ita gaba ɗaya a rayuwa ta daidai tsammani ga ciki ga wahalar naƙuda ga kaza da kaza amma saboda tana da kyakkyawan zato ga ubangijinta subhanahu wa ta'ala sai ta ji an kira ta a ƙasa da ita cewa kada ki baƙin ciki Allah ta'ala ya sanya miki wata irin ni'ima ta musamman wacce ya kasance a cikinta Allah ta'ala ya bata sauƙin haihuwa aka bata ainihin wato bishiyar dabino wanda aka girgiza reshen dabinan ‘ya'ya ɗanyu za ta faɗo ta ce ta sha kuma hankalinta ya kwanta aka ce da ita ma idan an tambaye ta game da wannan ɗan nata ta yi ishara zuwa gare shi kawai shi ɗan zai ba su amsa sai Allah ta'ala ya albarkace ta da mu'ujizozi iri daban-daban wanda wannan yana nuna maka me kyakkyawan dogaro ga Allah lokacin da aka yi yaƙin Uhud musulmai sun sami karaya a wajen wannan yaƙi sahabbai da yawa sun gudu a wurin wannan yakin saboda saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma bayan nan me ya faru bayan an gama yaki sai wani ya zo yake cewa ai ga su can kafiran sun ƙara yau rindina da dandazo sun zo su kisa gawa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa su wane ne waɗanda za su je su bincika mana gaskiyan wannan labari amma lokacin da aka gaya musu wannan maganar da manzon Allah da sahabbai gaba daya suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallah Allah ya isan mana wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro in ya zama shine Allah subhanahu wataala Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka bayan waɗannan kafirai don su tabbatar da wannan labari Allah ya ce sai suka dawo da wata ni'ima daga wurin Allah da wata irin falala babu wani abu mai muni wanda ya same su kuma suka bi yardan Allah subhanahu wata'ala Allah ma'abocin falala ne ga ainihin wato masu imani ku duba yakin badar an zo wajen yaƙi musulmai suna da ƙarancin tattali da ƙarancin yawa Allah ya ba da labarin abin da ya faru a wannan yaƙi amma me ya faru suna tsaye za a gwabza kafiran sun ninka su ninki uku amma duk da haka sai da Allah ta'ala ya ba da nasara aka yi nasara a wannan yaƙi aka kama bursunonin yaƙi da haka kowane irin yanayi jama'a mu kyautata zato ga Allah subhanahu wa ta'ala a wancan sati na yi mana ishara zuwa ga abin da ke tafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka shine tunani da gwamnati ke yi na ainihin wato ƙara musamman shi shugaban ƙasa da ya ainihin wato tura da wannan ainihin bil ko mu ce ƙudiri na ainihin wato sabunta dokan haraji na ƙasa la shakka a wannan lokaci da muke cikin jarrabawa na tsadar rayuwa da musibu iri-iri a ce an zartar da wannan doka to wannan ba karamin musiba ba ne ba karamin bala'i zai haifa a wannan ƙasa tamu ba wallahi za mu ce cire tallafin mai ma ba a komi ba saboda ko katin waya ka siya za a cire maka wannan kuɗin kuma a wannan wata aka ƙara loda wa 'yan Najeriya wata babban musiba an hana ka yin transaction da kuɗi don bankuna mafi yawa sun rike kuɗaɗe a hannunsu in gani sai a ce maka ba kashi dan abin da ke yawo a hannun mutane babu yawa kowa sai dai transfer transfer to yanzu idan an tura maka da kuɗi za a cire maka naira hamsin na an turo maka wanda ya tura shi ma za a cire mishi naira hamsin duk wanda ka tura mishi kuɗi naira miliyan goma gwamnati za su cire kaso nawa nan za a cire har da wannan kuɗin za a cire kamar naira dubu goma a matsayin wannan kawai saboda kayan an tura maka wannan kuɗaɗe to ya zama cewa ka biya haraji in naira dubu goma ko sama da haka zalincin yana ta ƙarin ninkuwa abubuwa iri-iri to kada mu duba cewa wannan gwamnati ko ta zo aka yi zaɓe an ce gwamnati ce ta muslim muslim ko ana sare a samu sauƙi to amma ya kamata mu tuna da wani abu guda jama'a tsarin demokradiyya tsari ne na kafirci tsarin demokradiyya mu a matsayin mu na musulmi muna yin shi ne a babun me a babun lalura don an riga an coga mana waɗanda suka an so abu sun an so ta a haka amma ba muna yi da mun yadda cewa ita ce dokar da tafi dacewa da ƙasar mu ko al'ummar mu ko zamantakewar mu ba babu shakka doka ce ta zalunci amma ya kamata mu gane akwai bambanci tsakanin musulmi da musulunci ba kullum bane idan musulmi ya aikata wani aika aika ko wani mummunan aiki za a ce musulunci ne yake da wannan ɗabi'ar babu shakka abu ne mai muni a sami musulmi yana gallazawa al'umma a sami musulmi yana kawo policies waɗanda za su takura wa al'umma su jefa su a halin kakanika yi dan yanzu index ɗin da aka fitar a Najeriyance cewa kashi sittin da biyar na masu gida ba sa iya ciyar da iyalansu abinci sau uku a yini a karya da safe a ci abinci da rana a ci abinci da daddare shi sa za ga mutane su yi zuru-zuru mana shi sa an kaɗe da mutum bayan sati uku ku haɗu ba sai kaga yara ne kaka ce mishi ya jiki eh kaka ce masa ya jiki kawai a gaisa kawai a tafiya eh dan tafiya ta riga ta yi nisa tafiya ta riga ta yi nisa jama'a kuma wannan musibar su gwamnati ba ta jin cewa ma wai a ɗan ɗaga wa mutane ƙafa ko a yi wani abu babu idan da an ce ana ana sayo mai daga ƙasar waje ne subsidin ya sa aka rage wannan kuɗin mutum yanzu man a ƙasan ake sayarwa a ƙasan ake tacewa a ƙasan ake ɗaukowa a ƙasan ake ainihin wato tacewa da komai wanda wannan kaɗai ya yi sai nuna maka cewa duk tsarin da za a yi ita gwamnatin ba ta da wani tsari ta tausaya wa talakawa zaka jama'a wannan ƙudiri da aka kai gwamnoninmu na arewa da wasu masu faɗa aji da sanatoci da 'yan majalisu da yawa sun yi batin akan cewa ba ke da wannan ƙudirin ba duk da cewa ƙudirin an masa karatu na biyu a majalisa cewa an yi karatu na biyu baya nuna cewa tabbas za a zartar da wannan dokar amma dai su kansu 'yan majalisa suna fuskantar matsi kwarai in muka ce matsi muna nufin za ana son a matsa musu ta hanyar ba da cin hanci da duk abin da za a bada wajen a ga cewa an sanya wannan dokar hannu to abin da zai faru shine idan ka sanya wannan dokar hannu gaba ɗaya jihohin yankin arewa ko albashi ba za su iya biya ba ba za su iya biya ba dan dokar ta raba tsakanin abubuwan da ake samu na ƙasa gaba ɗaya yanzu idan ka je custom head office yana ina ne yana Legas ne ko yana Abuja ne yana Legas ne branch na First Bank yana ina ne yana Legas Zenith Bank yana ina ne yana Legas ne na kamfanonin wutar lantarki da kamfanonin sadarwa na MTN suna ina ne suna Legas ne a ka'idar wannan bil din shine duk abin da ake samu wanda su yankin yankin Legas da Ogun da Port Harcourt sai da waɗannan wurare na NNPC ne na koma mene ne to duk abin da aka karba na haraji sai dai su a ɗauka a basu kaso sittin cikin ɗari na wannan kuɗin don haka yanzu jihohi guda uku ne kawai a Najeriya su yi wannan rayuwar za a samu jihar Legas jihar Ogun sai Port Harcourt amma munin yankin arewa ko albashi gwamnati ba su iya biya ba wannan kuɗin da gwamnati ke badawa shine kuɗin tax ɗin da ake ansa na waɗannan kamfanoni sai a zo a rarraba kashi kashi a kakkasa kashi kashi kowace jiha a duba abin da ta bada sai a yi mata ƙari akan abin da ta bada sai a raba kuɗin kamar ba daidai to a shi wannan tsarin za a yi kashin dankali ne ita jihar Legas za ta kwashi wannan kashi sittin, kashi arba'in da ya rage kuma za a raba ma Najeriya gaba ɗaya ita ma kuma har da ita za a zo a ƙara kasa kuma a ƙara bata yanzu misali kowannen yana sa kati a nan jihar Kaduna ko? In ka sa kati a jihar Kaduna, asalin head office da komai yana ina ne? Yana Legas ne, za kuma cire maka VAT. Duk minti ɗaya yanzu akwai kuɗin da ake cire maka na haraji, ko ka sani ko baka sani ba. Duk kuɗin da za ka je ka sa a banki, in ka sa naira dubu ɗaya, akwai abin da za a cire maka a matsayin VAT. To shi aka so ake so dama a ƙara daga kason da yake zuwa wani kaso mai yawa. An yi ƙari a kai. so ƙarin zai ƙaru za ka ko shinkafa za ka je ka auna akwai wannan batsin a ciki directly akwai a ciki kowane irin abu za ka je saya yau da gobe don haka rayuwa za ta ƙara mugun tsada sannan ko mu kanmu jihohin arewa ba za ma su iya biyan albashi ba duk da cewa galibin ba mun dogara bane da aikin gwamnati amma dai rayuwar za ta ƙara tsanani naka babu shakka yana da buƙatar ya zama mu nan mun dage da addu'a ba lokaci ba da ya kamata a ce an yi bayanin da kowa zai gane amma dai masana suna nan suna ta sharhohi iri daban-daban akan wannan doka babu shakka doka ce ta zalunci kuma su kansu gwamnonin arewa sun tashi haikan wajen yaƙar wannan dokar to amma mu sani galibin su ba suna yaƙar wannan dokan saboda wai talakawa bane suna yaƙar ta ne saboda kayan da za a dinga ba su biliyoyin za su dinga ja na kowane wata da ake ba su zai ragu ba wai ana tunanin shi talaka ya rayu su kasance ba ne inda wannan shi ne ƙudurin cewa ana son a kare dokar ne saboda talaka ya amfana to da a ce irin wannan kulawar gwamnoni suke baiwa talakawan kowace jiha to lallai da an samu ci gaba sosai da an samu gyara wajen gudanar da harka ta ainihin wato gwamnati amma ba shi bane tunani ne kawai irin na yan boko cewa abin da ake bamu zai ragu yanzu albashi ma ba za mu iya biya ba ba za mu iya yin aikace aikace ba ba za mu iya yin kaza da kaza ba wanda wannan shi ne matsayar don haka babu shakka duk wani gwamna duk wani dan majalisa ko dai sanata ko dai rep duk wanda ya gobe wannan dokar ku talaka ku saba jambairo kada ya kuma dawowa ya ce ku zaɓai dan matsiyaci ne yana so ya sa hannu akan abin da zai ci gaba da gallaza wa al'umma wanda gwamnatin nan talakawa ne suka tsaya suka zaɓe ta yau inda talakawa ba su ga dama sun zaɓe su ba za su kasance akan wannan yanayi to ga ƙudurori iri daban-daban a wannan lokacin yanzu shugaban ƙasan ya je ya yi signing ɗin memorandum da kuma ƙasar faransa cewa su taimaka mana da hakan tsaro har ana son har yana cewa an basu dama za su ɗauko base ɗinsu na sojoji za su da shi jihar Sokoto da ainihin wato Maiduguri duk musibar da muke fama shi talakurawa da suka zo ƙasar nan da wasu musibu da suka karewa a yankunan nan namu ƙasar faransa ke cin wannan karan bawa baka ita ke haddasa mana wannan musiba niger sun kore ta burkina faso sun kore ta ina ne ko kwanan nan wata ƙasar sun kore ta ba zato ba tsammani sun ce su bar musu ƙasar su saboda matsiyatan mutane duk inda suka zauna bala'i ya dinga zama a wannan yankin kenan ba maganin kakkautawa amma mun gode wa Allah shi mataimakin shugaban kasa ce bai yadda ba kuma har ya rubuta ya tura wa majalisa in sun yadda shi kenan kuma za a ƙara ƙaro mana waɗancan matsiyatan su shigo mana ƙasa su ƙara lalata mana tsaron ma'ana yankin arewa a bar mu da abin da muke ji mana wancan wani irin musiba ce wannan wani irin bala'i ne to wannan yake nuna muku cewa duk lokacin da ka tashi za ka yi zaɓe ko za ka zaɓi wani kowane irin mutum ne ka duba wace irin alaƙa yake da ita da addininsa ko musulmi ne ko kirista ne duk wanda ke da alaƙa kai tsaye da wahayin Allah baya zama ɗaya da wanda ya zama ba haka ba saboda me wahayin Allah gyara yake kawowa kowane addini ne in ka ce wahayi na Allah inda za a ce a ɗauko littafin attaura da abin da ya zo shi za a hukunci da shi adalci ne dan Allah ne ne ya saukar Allah ce za a ɗauko littafin injila za a hukunci da shi keke da keke babu yadda za a samu ta matsala ko tasgaro dan ko da kake ganin kiristoci suna yawo kaga yarinya tana yawo kanta a buɗe da miniskirt kanta a buɗe da ainihin wato tsareci ba haka shi littafin yake ayi ba a ka'idar bible duk mace da ta buɗe kanta namiji ga gashinta za a kama ta ne a dinga tuje gashin nata kan gashin kan za a dinga tuttujewa sai an tuje gashin kanta gaba daya ba magana ba askewa ake ba a tuttuje ne daga asalin tusansa wanda ke dokar yadda musulunci ya hana shan giya haka girkinci ya hana shan giya haka addinin yahudi ya hana shan giya yadda ya hana kisan rai su ma ka ya hana kisan rai da sauran abubuwa shari'o'i iri daban-daban dan me za mu dinga rayuwa akan irin wannan yare na kaskanci Zaka babu shakka jama'a wannan lokacin ƙasar mu tana da buƙatar addu'o'i na musamman gare mu. Sannan abu na gaba, ita wannan dokar ta tada ƙura, shugaban ƙasa ya matsa akan ta cewa lalle lalle a yi ta. Su kuma sauran sun ce ba a yi. Don haka yanzu an ce to ta bar majalisa ba dokar. Za a dawo, za a zo a town hall meetings a jihohi da wasu wurare don jin ra'ayoyin jama'a game da wannan dokar. to abin da muke kira shine yan bokon kada kawai ka sa wata riga ka sa necktie kana matsa kana kana matsa necktie ɗinka a wuya wata dan boko a ga inda bokon zai maka amfani nan sai ka je ka turance su da yawa daga cikin yan majalisun arewa da ba ta iya cewa komai saboda yawancin su jahilai ne a kai majalisa turancin ma ba ta iya fahimta ballanta na ya gane me ake nufi to shi dai an ce kawai kudiri yana wata kallon durdur ne ba ya iya gane me a wurin sai dai wani dan jagila ce shi ya karanta ya karanta bai gane me ba ce to mu za mu sa hannun mu sa hannun kawai shikenan duk muna da irin wannan ɗabi'a ai ba ka ɗaukan abu rana guda ka ce za ka hukunci a kai yau duniya ta ci gaba ka ɗauki duk turancin da aka yi ka sa shi a cikin ainihin wato AI GPT GPT ka sa shi ka sa translate into Hausa zai maka translating wannan abin duka jimlolin da Hausa ka karanta ka fahimta ne ake nufi da wannan paragraph din yau babu wani abu wanda zai zai ko da faransanci ne dauko shi ka sashi a GPT ka ce please translate into Hausa zai translate maka wannan yaren zuwa Hausa don ka fahimci menene ba ka bukatar ma ka ce ka je ka nemi tafinta misali in dai har akwai dan boko bokon tare da kai in ka iya karatun Hausan za ka iya ganewa ka fahimta amma ba daidai bane irin abubuwan da ake yi ke gudana wannan ya nuna cewa dole mustaqbal ɗinmu ya zama cewa mun yi kyakkyawan tsari na irin mutanen da za a tura su je su cuci mutane dan ba ƙaramin shugantaka ba ƙaramin iyata ko iri-iri suke bijirowa a baya ba idan wanda ya je ba shi da ƙwari mutum ne wanda ba shi da baki don muna ganin da yawa daga cikin majalisu wani har ya gama zaman majalisar shekara hudu ba zai taɓa tashi sau ɗaya kawo ta motion ko ɗaya ba sannan ba zai taɓa tashi ma ya secondin motion ko ɗaya ba shi ne yana zama ɗumama abinci ne yana jiran ne wata ta yi a ba shi alawunta a tura masa constituency allowance ɗinsa da sauran abubuwa ya cika aljihunsa ya dawo gida ko ma ya tsaya iya kansa Abuja zaka duk wani ɗan majalisa da ya sa hannu duk wani jami'in gwamnati da ya goyi bayan wannan abin billahi allazi la ilaha illa huwa sai ma mutum tofin alabi ne kuma billahi allazi la ilaha illa huwa babu wanda bai sha duk wanda ya ja abin da zai jawo al'umma muka kai karar mutum wajen Allah wallahi sai Allah ya karba dan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya faɗa wattaqi da'watal mazlum ko ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta Allah da kansa yace mutane uku na ɗauki alƙawarin sai na taimake su da gaske akwai wanda aka zalunta har sai Allah ya kwato mar haƙinsa to ba shugaban ƙasa ba kowaye ya kawo wata ƙudiri ba shugaban majalisar senate ba kowaye dama shi wannan waye sunan shi shugaban dattijan ya ce shi koma menene aka kawo shugaban ƙasa ya kawo shi ya sami hannu ya kawo shi ya wuce shi ne da matsala shi saboda kan ma za ku dube shi ya rage naku ne ƙwararru sun zauna an yi neck meeting an yi fake meeting an yi waye duk an nuna illar waɗannan dokokin ba ma mu da muke rayuwa a arewa ba kadai har waɗanda suke kudin dokan matsala ce gare su amma an ce an matsa dai dole sai an yi wannan dokar amma duk wata doka ta kawo sauƙi ga talakawa da kwararo da arzikin ƙasa da tallafawa noma da tallafawa kaza babu shi ya zama fetur ɗin nan yadda muka koma ake yi a da wasu ƴan tsirarin mutane ke biyo ƙasan kawai su mutane abin da suka ga dama a ɗebi man fetur ɗin ɗanyi a kai turawa su cire komai da komai komai da komai kuma za a dawowa da shi mu saya da injin oil din da asphalt din da da vaseline da duk wani abu za a cire sai a dawo da shi kuma mu ƙara saya kuma a dawo da shi fetur ɗin ma muna munna to ai an mana sauki a ce an sa sosirin kaza to yanzu a ƙasan ake yi in ba kuma ƙarya ba jiya an ce an ce refinery na na Port ta fara yin aiki in da gaske ne ta fara yin aikin ba ƙarya ake ba an yi an yi bikin lancin da waye-waye to ya kamata mu sa ido mu gani ai ya kamata mun shi ma ya dawo ƙasa ƙasa ne tunda man namu ne na tuwane ne na talakawa ne kuma abin da yawancin mutanen kudancin ƙasar ne suke mantawa su da ba sa iya kai hankalin su nesa akan nuna kabilanci da nuna fifikon yankin su Lagos din nan wai da me aka gina ta ne da noman da aka yi a yankin arewa aka gina Lagos da aka ɗauko aka dawo da ita Abuja dan dai babu daman a ce a ɗauko gine-gine ne a dawo da sunan da duk wannan gine-ginen nan za a dawo da shi daga tun abin da ya sa kenan su kansu suka yi ta hana yadda za a yi a jawo wannan ruwan daga can yankin arewa a can yankin kudu ya dawo nan yankin arewa nan baro da aka yi a jihar Neja abin da ya sa aka hana kenan saboda sai suke duk wani abu da zai shigo duk wani rabano ya zama yana karewa ne a jihar Legas da Fatakwal da kalaba nan ne kawai da ruwa inda ake zuwa ke soke kaya su ne kaɗai za su iya samun rabanu amma duk yankin arewa babu inda za a iya samun wani abu amma mun shugabannin in sun hau ba su da wata ba su da wani amfani kowa kawai sai dai ya kammala rigarsa ya ɗebi kuɗin iyaka ɗaya ba cikin halittarsa shi ke nan damuwarsa zai ma iya sakan wa waɗancan ɗin su yi duk abin da so ga dama a kuma mulkinsa wanda ke da iko a kai haka muna fata Allah ta'ala ya kawo mana gyara mu kyautata zaton mu ga Allah subhanahu wata'ala mu kuma matsakaini wajen addu'a wallahi malam Allah yana jin roƙon addu'an talakawan nan akwai mutum ɗaya a cikin mu talakawa akwai wanda da yau zai addu'a ya ce ya Allah ina son shugaban ƙasa ya mutu yanzu wallahi sai ya mutu wallahi sai ya faɗi ya mutu akwai mutane na Allah a cikin talakawan da za ga shi ya gaggeri ga kamar Allah ya faɗa ita so da yawa za ka ga mutum gashi nan jigashi ta yi jirwaye kansa ya birgi tsatsa gashi nan kana ganin sa inda zai zo kofar ya dinka sai da Allah in shigo za ce kai ya fara mutane wuri Allah ana ganin kaskantacce ne ba shi wata daraja amma manzon Allah ya ce law aqsama ala Allah la barra inda zai yi rantsuwa da Allah sai Allah ya barrantar da shi a garin a garin Kufa an yi wani mutum mutanen an yi ta fama da farin ruwa an yi ta roƙon Allah da limamai da kowa wani bawa ne bawan ma ba wani bawa mai kyau ba an roki Allah ruwan Allah bai bada ba ɗaya daga cikin manyan malamai na wancan zamanin yana masallaci sai ga wani mutum ya shigo cikin dare ya ce ya Allah mutanen nan sun roƙe ka ruwa Allah ka hana Allah ina roƙonka dan girman izzaka da buwayanka ya Allah ka sauko da mutane ruwa yana gama wannan addu'an yana rufe baki sai ga ruwa yake ci ruwa ake ta yi sai mutumin ya fita ya tafi gida shi ko yace sai na sai da ya bi shi ya je ga gidan da ya shiga sai ya dauki kasa dan ba zai ma ai gane gidan ba sai ya dauki yumbu na kasa sai ya shafa a jikin gidan dan ya gane alama to gida ne ma da ake sai da bayi sai da safe ya je tambaye shi mai gidan yace da Allah yana son ne zai sai bawa aka dinga fito da mutane iri iri daban-daban aka ce to ai ina ya duba ya gama duba ba mutumin nan yace ba su nake so ba yace to ai mutum ɗaya ya yi a wancan ɗakin kuma wani kasashe ne ma kai kanka ba za ka so a baka wannan bawan ba yace i baka ya fito min da shi ana fitowa da shi sai ya saye shi suna zuwa gida ya sayi shi kai ni ba na saye ka ne saboda jiya na ga wani abu ya faru kuma ina kyautata zaton kai ne ka zo kai wannan addu'a cikin dare yace ba ni bane yace kai ne ai na gane ka yana gama wannan sai ce ya Allah lokaci ya riga ya yi asiri na ya tuni Allah ka ɗauki rayuwata nan take faɗi ya mutu to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin mutane kakkare da kanka kai duka kyautata alaƙar da ke tsakaninka da mahaliccinka subhanahu wata'ala zaka duk irin zaluncin da ake yi mana kallo to idan ya kai wani mataki mu ma za mu fara sakan miyagun addu'o'i kuma wallahi muna da tabbacin Allah sai ya karba za mu kira Allah da sunayensa mafiya kyawu mafiya cika da sunayensa mafiya girma da kuma roƙe shi sai dai a ce jinkirin karɓuwa amma ba dai a ce ba za a karɓa ba da izinin Allah ka muna fata Allah ta'ala ya kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu Allah ya yayi mana wannan yanayin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ya Allah duk wanda ke da hannu cikin matsawa talakawa da gallaza musu Allah ka gallaza mishi ya Allah duk mai hannu wajen ya ga an sa dokar da za ta zo ta gallaza wa al'umma ta sanya su a cikin musiba ta hana su abinci da abin sha ya Allah ka gallaza mishi Allah ka zare mishi tallafi Allah muna roƙonka duk mai ƙoƙarin kawo gyara da ƙoƙarin taimakawa talakawa da ƙoƙarin yin adalci wajen mulkinsa da abin da ya mallaka Allah ka taimake shi da taimakonka Allah ka karfe shi da karfawarka ya Allah ka yaye mana wannan yanayi na bakin talauci da yunwa da muke fama shi a wannan ƙasa tamu Allah duk abin da muka noma a wannan damina Allah ka yi masa albarka Allah ka sanya ya zanto ƙarfi ne gare mu wajen bauta maka da kuma tsare dokokinka ya Allah muna roƙonka dukkanin marasa lafiyar mu gidajen mu da asibitocin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya masu ciki Allah ka sake su lafiya masu sana'o'i Allah ka yi kowa albarka Allah ka tabbatar da imani a zukatan mu da kaunar juna tausayin juna Allah muna roƙonka shugabannin mu nan Allah ka gyara mana su ya Allah ba su karfin ikon ka ba ya Allah zukatan su na hannunka ne Allah ka gyara mana su ya Allah wanda ka sanya ilimin ka cewa ba zai gyaru ba Allah ka yi mana maganinsa Allah ka canza mana da mafi alherinsa Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan duniya da lahira ya Allah ya Allah ka rayar da maka mafi kyawun hali ka karɓe muna mafi kyawun hali ka sanya makomin mafi kyawun hali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله